أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأملى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار
ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنت إنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم ال...
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sun ma bat yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina mika sallama da gaisuwa gare mu gaba daya ta daina musulunci tare da godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya damu da ku cikin ɗakin sama alfarma mai daraja ma'ana masallaci ɗakin Allah gurin da muka taru don mu karanta littafin Allah mai girma alƙur'ani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bamu albarkacin alqur'ani Allah ya bamu albarkar mai alqur'ani manzo Allah anai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin girma annabin aminci annabin daraja annabin albarka maganar zatin Allah cikamakin annabawa cikamakin manzanni fiyayyen halittar Allah gaba daya wanda ya so shi ya bi shi ya tsira kuma ya dace kuma ya rabauta duniya da lahira wadda ku ya bar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya juya masa baya to wannan bawa ya taɓe ya halaka duniya da lahira Allah ya kiyaye mu ya Allah muna roƙonka Allah kai daɗin tsira da aminci da albarka akan wannan babban shugaba namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mabodin abin da ya kasance a rufe cikamakin abin da ya rigaya mataimakin gaskiya da gaskiya mai shirarwa ga tafarkin Allah mai kyakkyaye madaidaici ya Allah muna roƙonka Allah kai salati wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa gwargwadon girman matsayin sa mai girma alhamdulillah in uwa muna cikin karatun alqur'ani mai girma muna wannan sura mai tarun aminci da albarka sura take dauke da falala da yawan gaske ita ce suratu yasin wanda mun karanta su ayoyi daga cikin ta kuma za mu dora akan wasu ayoyi insha Allah daga cikin ta ubangiji zalla wa ala wata mu kwana فإذا سلك الأشهر الحرم نعم من karanta gurin da Allah tabaaraka ta'ala ke cewa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma mimma tumbitul arad wa min anfusihim sarki ya tabbata ga ubangiji subhanallazi khalaqal azwaja sarki ya tabbata ga ubangiji da halitta nau'uka nau'uka ma'aurata mimma tumbitul arad daga abin da ƙasa take tsirarwa mun da ana ya'ya na itatuwa abin da ƙasa ke isarwa wa min anfusihim daga kayukansu ma'ana mu halittar mutane Allah halicce mu maza da mata maza da mata hatta nau'in kayan itatuwa Allah halicce su maza da mata maza da mata akan samu nau'in da aka halicce shi aka ce wannan namiji ne sai mu ga wannan nau'in baya aihuwa akan iya shuka dibinai guda biyu kaga wannan tana ƴaƴa wannan ba ta ƴaƴa mai ƴaƴan nan mace ce mara ƴaƴan nan namiji ne amma mai ƴaƴan ko ba ta aihuwa sai an ɗaura mata aure tare da namijin cikin ikon Allah da ya dasa a kada mata kilili sai ga ta yi ƴaƴa kuma ƴaƴan sun yi kyau kai hatta mangoro sai ga an masa aure in an masa aure wannan mangoron ya fi tsari ko mangoron ya fi kyawu kuma zai ba da ƴaƴa mai kyawu haka nan mutane ubangiji zallawa ala da ya halicci mutum shine annabi adam Allah tabaraka wa ta'ala na cewa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبف منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا كم تاني كنت صورا أبنجزنكو ودي هل تشكو دقري لا وخلق منها زوجها daga wannan rai guda ɗayan shine annabi adam Allah sai halicci matarsa ma'ana umuna hawa wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa Allah sai ya watsa maza da mata tsakaninsu ya watsa yani maza da yawa mata da yawa shine watsa maza da mata da yawa tsakaninsu wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ubangiji zalla wa ala yace ku ji tsoron Allah da kuke roko da shi wal arham ku ji tsoron zumunta kada ku yanke zumunci inna allaha kana alaikum raqiba ubangiji zalla wa ala da ya kaddara mana kuma ya nuna mana ga yadda ya halicci dan adam Allah halicci adam daga ƙasa wadda ubangiji madaukakin sarki na da iko da halitta dan adam ya halitta kowace halitta haka an halitta kowace halitta yadda take kawai yadda halittar take amma saboda Allah ya tsara mu tsari sai halitta baban mu Adam daga baban mu Adam an halitta annabi Adam shi kadai a gidan aljanna a cikin ni'ima a cikin jin daɗi amma ransa yana son ya samu wani abu da yake so ya samu ko bai san abun ba ko bai samu abun ba shi bai san me ba bai samu ba ko bai san abun ba amma kuma komai ne ma gashi akwai Allah ta'ala sai ya sanya masa bacci da ya sanya masa bacci sai Allah tabaraka wata'ala ya balle hakarkarin jikinsa na gefen hannun hagu hakarkari na karshe da aka balle shi sai aka halice hukummu na hawa da aka halice ummu na hawa'u sai aka farkar da shi a baccin farkawar da ya a baccin kuwa sai ga mutum kusa da shi mace sai je na son ta kuma zai na sha'awanta sai ga ashe duk abin da yake nema gidan aljannan nan wanda bai samu ba ashe wannan ita ce yanzu kuma ya ganta daɗi ya cika aljanna ta cika sai ya tambayi Allah ya ce ya Allah wannan wace ce Allah ya ce hawa'u ne ya adam sai ya ce Allahumma aw ya rabbi zawijniha ya ubangiji ka aura min ita Allah ya ce masa fa amhirha to ka bata sadaki qalo ma maharuha ya ce ya Allah menene sadakinta aka ce sadakinta kai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati annabi Adam alaihi salatu wassalam yayi salati ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati kafa uku a wani kaulin yayi salati kafa goma a wani kaulin yayi salati kafa 20 sai zama sadakin annabi Adam da ummuna Hawwa annabi Adam da ummuna Hawwa Allah ya zano da su aljanna cikin ni'ima da jin daɗi Allah madaukakin sarki har yayin dalilin da suka sauka ƙasa umma hawa'u tana aihuwa su biyu suka sauka ƙasa daga shi sai hawa'u ba kowa ƴaƴan anan duniya aka haife su sai Allah ya bata ciki sai ta haifi ƴan biyu ta haifi mace sai ta haifi namiji ƴan biyu mace da namiji ta sake samun ciki sai ta sake haifan ƴan biyu mace da namiji ta sake samun ciki ta sake haifan ƴan biyu mace da namiji ta sake samun ciki ta sake haifan ƴan biyu mace da namiji sai da ta samu ciki sau ashirin wannan ciki sau ashirin ɗin kowanne tana aihuwar mace da namiji annabi adam alaihissalatu wassalam da izinin Allah da umarnin Allah sai Allah na yayi umarni a haɗa waɗannan 'ya'yan aure duk da aka haifa da abokin aihuwa sai haɗa su aure har aka iso kan ƙabila da habila ƙabila da habila ubangiji ta'ala sai nemi a cece a canja mana nabi adam a canza sai aka ce a canza ƙabila aure abokiyar aihuwar habila habila aure abokiyar aihuwar ƙabila to kaga anan mace da namiji wa baffa minhum rijalan kaseeran wani sa'a Allah sai watsa maza da mata tsakanin su da yawa to anan ne fa aka samu tawaye ƙabila yace shi ba zai aure abokin aihuwar aihuwarsa ba ba zai aure abokiyar aihuwar habila ba shi abokiyar aihuwarsa ta fi masa ita yake so ta fi kyau shi ko kabila ya bi umarnin Allah ya yadda zai aure abokiyar aihuwar kabila wannan ne fa aka samu ta baba shi kabilan nan sai fara jayayya da babansa yace to wannan hukunci da annabi Adam yayi na cewa shi aure abokiyar aihuwar dan uwansa Habila habila ya auri abokin aihuwarsa shin hukuncin daga gare shi ne ko daga Allah ne annabi adam ya ce wannan hukunci ne daga Allah ya ce to a nuna musu aya wannan shine farkon zaya da ma'aifi yadda ya zaya da ma'aifin kuwa sai ya zama bai share ba sai ya zama sanadin halakarsa sai ce a nuna musu aya annabi adam ya ce to kawo sadaka don da aka karbi sadakarsa shi aka yi dai aure ita abokiyar aihuwar kabila kabila abokiyar aihuwar sannan umarni ne daga Allah habila ya aure ta shi kuma tawaye ne ya ce shi kuma ita zai aura kun ga jayayya yana kanta ita ɗaya kenan sai ce to shi kenan a kawo sadaka shi kabila manomi ne mara biyayyen kenan shi ko habila mai biyayya makiyayi ne to wannan makiyayi mai biyayya da ya tashi kawo sadakan sai kawo sadaka mai inganci sadaka mai kyau wanda shi mutumin Allah duk lokacin da zai sadaka baya wulakanta sadaka sai kawo sadakar kyakkyawa shine rago daga cikin ragunan sa na kiwo kyakkyawa dama yana kiwon dabbobi ya kawo rago mai kyau shi ko kabila ne ta shi tsakuro wata yar alkama sai ya kawo ya tsakuro ya kawo sai aka ajiye sadaka annabi adam sai ya gaya musu duk wanda Allah ya karba sadakar sa shine za a karbi yani za a dauki za a dauna sa kenan wanda Allah ya karɓi sadakarsa shi ne aka masa umarni ya auri wannan ita abokiyar aihuwar kabila ana nan sun ajiye sai Allah ya sauko da wuta daga sama sai ta sura ragon habila wannan da mai biyayya wanda bai yi jayayyan ba da ta sura ragon sai ta tashi da shi a wani kaula aka ce a'a ai sun ajiye sadakar sun tafi ne da gari ya waye sai aka zo aka samu an ɗauke ragon an bar wannan alkama din wanda aka ɗaura ragon nan wanda shi ne aka yadda da wannan aure shi aka yadda aure ita abokiyar aihuwar kabila to sai fa daga nan wannan da sai ta waye duk da an yi haka sai ce shi bai yadda ba qala laqtulannak sai yace wa dan uwan nasa sai na kashe ka wai sai ya kashe habila saboda an yi da aure abokin aihuwarsa qala inna ma taqabbalu Allahu minal muttaqin la in basadta ilayya yadaka la taqtulani ma ana basni yadi ilayka la aqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin inni uridu an tabwa bi ismi wa ismuka wa takuna min ashabin nar fa zalika jazaa'u zalimin sai ce idan ka shimfada hannunka a kaina dan ka kashe ni ni ba zan shimfada hannuna a kanka don na kashe ka ba lalle ni ina tsoron Allah ubangijin talakai ina so ka koma da zunubi na da zunubinka ka kasance daga cikin ma'abuta wuta wannan shine sakamakon azzalumai fadawa adnahu nafsahu qatala akihi sai ransa ya kayata masa akan ya kashe dan uwan annabi adam alayhi salatu wassalam ya tafi makka ma'ana ya je aikin hajji kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ke umurtan dukkan annabawa kowane annabi Allah yana umurtarsa da zuwa aikin haji to an umurta annabi Adam ya je aikin haji ya je aikin haji ya je ya dawo ya je ya dawo akalla ya aikin haji wajen sama da sau 40 yayya zai kashe shi to zai kashe amma bai sanya ake kisa ba kuma ba a taba kisa ba ba a taba mutuwa ba ma balle kisa to ya kamo shi zai kashe shi ya rasa ya zai ya kashe shi shaidan sai kamo tsuntsu sai zo da tsuntsun gaban shi dan ta'addan shine kabila sai ya ajiye kan tsuntsun akan dutse da ya ajiye tsuntsun akan kansa akan dutse sai ya dauko wani dutse sai ya buga wa kan tsuntsun sai ya ragargaza wa tsuntsun kai sai ya kashe tsuntsun a gabansa dan ya nuna masa a shaka ake kisa da ya gani ya ce la a shaka ake kisa shi ma sai kwantar da dan uwansa da ya kwantar da kansa akan dutse sai ya dauko dutse sai ya buga wa kan yana buga akan wa iyazu billahi sai ya ragargaza masa kai sai ya kashe shi da ya kashe shi kuma sai rasa ya zai yi da shi da rasa ya zai yi da shi sai kuma ya goyi dan uwan yana ta yawo da shi a duniya ya zaga nan ya shiga nan ya zaga nan ya shiga nan ya yi kisa kuma ya rasa da zai da gawon domin ba a taba kisa ba ba a taba mutuwa ba balle ga da ake kabari fa ba sallahu ghuraban يقصف العرب ليريه كيف يوارث عتاكي قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارث عتاكي فأصبح من الخاسرين أشاء الله يكون هنكاكي بدايبيو سيقى هنكاكا بدايبيو أسما wani kawalin a rafai masana Allah suka ce a wannan hankacin ma mala'iku ne Allah ya mai da su wannan sifa to wannan hankacin guda biyu sai ɗaya ta bugi ɗaya da ɗaya ta bugi ɗaya ɗaya sai ta faɗo ta mutu sai ta zo tana takan ƙasa ita ɗayar sai ta sauko sai tana takan ƙasa da sawayenta da bakinta tana ta tona rami tana ta tona rami tana ta tona rami da ta tona rami daidai inda za ta sa yar uwar sai ta jawo yar uwar cikin rami sai ta rika tura kasa a kanta ta rika tura kasa sai ta binne ta da ya gani sai ta shaka ake kabari shi ma sai ya tona rami dama sun yi haka akwai a masa kabari da ya tona rami sai sa ga dan uwansa sai ya binne dan uwan nasa a wannan guri to wannan shi ya fara kisan kai a duniya daga lokacin nan kuwa duk wanda ya kisan kai yana da zunubi akan sa har ila yawmul qiyama masana fil islam sunnatul hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama wa masana fil islam sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama duk wanda ya sananta sunna mai kyau a cikin musulunci yana da ladan wannan sunna da ya sunnanta har zuwa ranar tashin alkiyama wanda ya sannata sunna mummuna yana da alhakin wannan sunna da alhakin wanda ya aike da wannan sunnar har tashin alkiyama da abu mai kyau ya aikata to da yana da ladan mai kyau ila mulkiyama da ya aikata abu mummuna shikenan mummunan nan yana da alhakin sa duk wanda ya kisan kai sai an bashi zunubi sannan a ba wancan zunubi kuma ila mulkiyama to lokacin annabi adam yana makka ƙasa ba ta tsagewa sai ya ga ƙasa ta tsage da ya kasa ta tsage rana ba ta ja sai ga rana ta yi ja to daga nan yasa duniya ba ta da lafiya a shekabila ya kashe habila ubangiji zallawa ala cikin yardarsa da ikonsa annabi adam alaihi salatu wassalam har ya dawo ya samu kuma ga ta asar da aka aikata shi wanda ya aikata ta asar sai ya dauki yar uwarsa yar uwar ta sama mai ra'ayi irin nasa ita ba ba mai biyayyar ba sai ya dauke ta sai gudu da ita su suka fara zana a duniya su suka haifi shaidanun yaya wanda aka aiko annabi nuh alaihi salatu wassalam ya rika wa'azi a kansu har zuwa lokacin da Allah ya kawo halaka su wanda a wannan tsakanin a wannan tsakanin ba a samu shirka da Allah ba daga annabi nuh daga annabi adam zuwa annabi nuh an samu karni goma shekara dubu ne a tsakanin su amma sai da annabi nuh ya zo a waccan zuriyar ne waɗannan zuriya suka fita masu sabon Allah to Allah yana cewa ayyuhan nasu taqur rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku Allah zai kalaka ku min nafsin wahida ubangijinku nan da ya halicce ku daga rai guda daya shine Adam wa khalaqa min hazawjaha ya halicci matarsa mana umna Hawwa daga gare shi wa baffa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa Allah sai watsa maza ma jama'a tsakanin su da yawa wattaqullaha allazi tasaalu nabihi wal arqa wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba ku ji tsoron Allah da kuke roko da shi ku ji tsoron zumunci kar ku yanke zumunci ubangiji tabaraka wa ta'ala mai kiyaye wannan da ayyukan ku Allah zai sakanta kowa da abin da ya aikata wa idan salakal ashrul hurum idan salakal aya ta gaba
وأنه الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون
وآية اللهم ال... نعم وآية اللهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون آية أجريس نسلك من وآية اللهم نسلكم وآية اللهم الليل نسلك منه النهار آية أجريس دري ودمكي ررب رانا أشكنسا wanda bai kamata ga rana ta riski dare ba bai kamata ga dare ya riski rana ba ubangiji zalla wa ala na sanya ayat sai da yake so idan ya sanya daren ya shiga fa izahu muslimun a yayin nan sai su zamto cikin duhu saboda ya janya ranar shi yasa Allah ya fada cikin Qur'ani inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatan li ulil albab allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar rabbana innaka man tudkhil an-nara faqad akhzaita wa ma lizalimina min ansar ubangiji zalla Allah ke cewa inna fi khalqis samawati wal ardi lallai cikin halittar samai da kasai waqtilafil layli wan nahar da sabanin dare da rana la ayatan li ulil albab aya ce ga ma'abuta hankali suwaye masu hankali gurin Allah wanda wannan aya suna ganin ta gata a fili aya ce sai Allah ya ce allazina yazkuruna Allah qiyaman su ne masu ambaton Allah suna zikirin Allah a halin tsayuwa wa qu'udan suna zikirin Allah a halin zama wa ala junubihim suna zikirin Allah a kwance wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna tunani a cikin halittar samai da ƙasai suna cewa rabbana ma kalakta haza baɗila subhanaka faƙin azaban nar rabbana innaka man shirki lan nara faqad akhazayta wa ma lil zalimin min ansar suna cewa rabbana ma kalakta haza baɗila ya ubangijinmu baka halicci wannan abubuwa dan wasa ba da dare da rana da sabanin daren da rana da samai da ƙasai Allah suke cewa ya Allah baka halicce su dan wasa ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka subhanaka rabbana ma khalaqta azabatila subhanaka faqina azaban nar sarki ya tabbata gare ka ya Allah ka tsere da mu daga azabar wuta rabbana ya ubangijinmu innaka man tudika nar ya Allah lalle duk wanda ka shigar da shi wuta faqad asazaita hakika ka wulakantar da shi ma'ana ya shiga cikin azaba mu wulakansiya da aikinsa da mummunan aikin da ya aikata wa ma lizalimin min ansar lalle azalimai ba su zamto suna da mataimaki ba duk wanda ya zalunci ya zalunci kansa ya cutar da kansa da barin hanyar Allah da shiga hanyar shaidan to wannan ba a zalunce shi ba shine ya zalunci kansa inna allaha la yazlimu mithqala zarra Allah baya zalunci gwargwadon kwayar zarra bawa idan ya zalunci kansa shine sai ya ga sakamakon zalunci amma ubangiji baya zaluntan bawa da kwayar zarra sai dai bawa idan ya aikata aikin zalunci to ya zalunci kansa ya cuci kansa ya'ani ubangiji kuma zai masa sakayya ne cikin abin da ya aikata ubangiji jalla wa ala Allah gafararsa ta lwace azabarsa da bawa zai aikata mummunan ya tuba wa Allah zai samu Allah mai gafara mai jin kai amma ya aikata mummunan ya tire kuma ya tuba wa Allah ya aikata mummunan ya ji cewa daidai yake wannan ya fi komai sabo ya fi komai sabo Allah ya faɗa cikin Qur'an wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yazid Allah ghafurur rahima wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunta kansa sannan ya istighfar ya nemi gafarar Allah ya ji lillahi ghafurar rahima zai samu Allah mai gafara ne kuma zai samu Allah mai jin kai ne me Allah yake so mai fafirru aw fatubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ya ku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah ya ku mu'minai hakika za ku samu babban rabo an yi hikaya wasu bayan Allah guda biyu wannan yayi sabo wannan kuma bai yi sabo ba mai sabon shi ya da ya yi sabo wannan wanda bai yi sabon ba sai ya ce wa mai sabon Allah ba zai ma gafara ba sai ya ce wa mai sabon wannan abin da kai Allah ba zai gafarta maka ba Allah cikin yadda sa sai ya ɗauki ransu gaba ɗaya da mai sabon da wanda bai yi sabon ba shi wanda ya yi sabon a matsayin shi ya da sabo ya ya koma ga Allah shi ko wannan wanda ya ce ba za a gafarta masa ba da kayayi sai Allah ya tambayi wanda ya ce ba za a yi gafara ba kai da kace ba za a gafarta masa ba bawanka ne Allah ya ce ya gafarta masa shi kuma wannan da ya ce ba za a gafarta ba sai Allah ya kama shi da zunubi na laifin wannan kalma da ya ce ba za a gafarta masa ba yayin da Allah ke gafarta wa bawa shi ya sai da yake gafarta bawansa da ni'imarsa da yardarsa karka ce to ainihin shikenan na aikata mai kyau na aikata abu kaza na aikata abu kaza dan kaza to ai baka sani wata kila duk wanda kai manyan ya gafarta maka wannan da kare nan shine bai yadda ba kuma sai ka maka da shi malaman hikaya sun hikaya wani bawan Allah an ce wannan bawan Allah yayi ibada mai kyau kuma ibada ta gari ibada ta gari da yayi ibada ta gari sai ya mutu da ya mutu sai aka auna aikinsa ya yi abu kaza mai kyau ya yi aka baza mai kyau sai aka samu duka aiki mai kyau din Allah bai karba ba Allah bai karba ba sai aka tambayi wannan bawan Allah ko ya tuna akwai lokacin da yake rubutu da yana rubutu ta wadda sa ta kare babu ta hoda sai ta kan alƙalamin sa yace ya tuna wannan sai guda ya sauka akan alƙalamin yace eh kudan kuma yazo ya tsotsi ta hodar bayan ya tsotsi ta hodar yana kan tsotsanta alhali za ta yi rubutu malamin bai kore shi ba ya ce eh sai Allah ya ce to ya gafarta masa albarkar tausayin da yawa wannan kudar ya bashi ya ci abincin to ya sha wannan tahodar Allah ya gafarta masa amma dukkan sauran kyawun ayyukansa gaba daya wanda yake gadana da sunnan ko kuwa da yin nan masu kyau Allah bai karbe su ba wannan ɗayan da yayi ya bar kuda ya sha tahodar alhali tahodar za ta masa aiki ya haƙure bashi da ya sha ya ƙoshe ya gudu Allah ya gafarta masa saboda tausayin kudan da yake shakul islam wasu adafin anam ya kawo labarin wani bawan Allah cikin tasirinsa akan gafara ta ubangiji ya ce wannan bawan Allah ana kiransa abul mansur ya ce wani waliyi ne wannan waliyi abul mansur wata rana sai ajali ya sauka masa da ya zo zai mutu sai na kuka sai na kuka akwai ɗansa waliyi sai ya ce baba menene sa kake kuka sai ce a tafiya ne zan yi kuma inda za a tafin ban san ina bane gurin ban san shi ba abul mansur ya rayu wajen shekara 70 sai dan ke tambayar sa baba me yasa kake kuka sai ce zan yi tafiya ne inda zan tafin kuma gurin da za a tafin ban san shi ba shikenan baba sai ya cika ya rasu shi ko dan yana ganin mamakin baban me yasa da baban yake kuka dan zai rasu baba wali da wali sai ta tafiya zan yi inda zan tafi ban san gun ba da ba bayan rasu aka yi janazarsa aka kai shi bayan ku kwanaki kamar hudu ɗan sai ya mafarki da uban a matsayin uban yana lahira sai ya ce ya baba ya katar da ubangiji mana wani irin sakamako ka samu gurin Allah abul masura ya ce ta ya ce hmm ai abun duk yadda muke zaton sa ya wuce na duk yadda muke tsammanin abun ya ce abun ya wuce haka ya ce ai na samu tsananin husuma mana ya samu tsanani wajen tambayoyi ya ce amma na samu ubangiji na mai gafara mai zinkai sai ce na samu tsananin husuma amma na samu ubangiji na mai gafara mai zinkai ya ce Allah ya mun tambaya Allah ya wakilta mala'ika tambaye ka Allah ne ya tambaye ka ya ce Allah tambaye shi Allah ya ce masa na barka ka rayu tsawon shekara saba'in wani aiki ka aikata na alheri cikin shekara saba'in ta? ya ce ya Allah na je aikin hajji wajen sama da sau talatin ko ko sau talatin Allah ya ce haka ne amma duka aikin hajji ban karɓa ba ya ce ya Allah na yi sadaka da dukiyata wajen kimanin dirhami dubu arba'in Allah ya ce masa haka ne amma ban karɓa ba ya ce ya Allah na fita jihadi wajen sau ashirin Allah ya ce haka ne amma ban karɓa ba duk aikin da ya faɗa mai kyau Allah zai ce haka ne ya yi amma Allah zai ce bai karɓa ba sai ce izan isa to yayin nan shi kenan sai ce na halaka ya ce sai Allah ya ce a'a ai irin ka ba zan halaka su ba ya ce ko ka tuna kana wucewa kan hanya sai ka ga wata ƙaya kan hanya sai ka ɗauta ƙayar a kan hanyar ka kawar da ita saboda kar musulmi ya taka kaya ya ce haka ne ya ce Allah ya ce to ya gafarta masa sakamakon abin da ya nan saboda kar musulmi ya taka na kawo da wannan kaya amma duk wancan manyan aikin da ya yi Allah bai karɓe su amma Allah ya masa gafara saboda wannan abu da ya aikata ashe kuwa ubangijin mu mai gafara ne mai zin kai kada ka rena aiki la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akaka biwajhin dalik wani hadisin ma'aiki ma'anarsa tana cewa la ta haƙirar na mila ma'arufin shai'a karkare na wani abu kowane irin abu karkare na shi na kyautatawa duk kankantin kyautatawa karkare na shi ko da ka haɗu da ɗan uwanka kana sake da fiska kana masa fara'a ko da wannan ne karkare na ta yi sakamakon fara'a dalilin sa Allah ma gafara to muna roƙon Allah gafara Allah ya fi mana kurakuranmu ba mu ɗauki awa guda ba saboda yanayin lokaci saboda abin da ya zama babu wuta idan mun fara tafsir mun ce za mu ɗauki awa ɗaya daren zai tafi za mu kai sha ɗaya kamar da wani abu to saboda haka muka ce za mu ɗanyi kaɗan to mun yi aya ɗaya to insha Allah gobe in Allah ya kama za mu ɗaura tafsirin ma inda muke tare da fatan in an amsa tambayoyi sai mu yi addu'a kun ga yanzu ma goma ya riga da ya haura abin da muka yi daidai Allah ta ramu aladansa wanda muka kuskure ko muka yi ba daidai ba Allah gafarta mana alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
da ku tura na zahiri mai shirya wai mai tura shi ne
da wadatar ne ko kuma mai uku su wasu
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah ka ce kayi noma buhu goma sha uku ai goma da rabi ma ba ɗaya yake da goma ba ai in kai buhu goma da mudu ɗaya buhu goma ya cika ga sauran mudu ɗaya mudu ɗaya ma tana da zakka mudu ɗaya ma sai ka kasa gwangwami gwangwami fafaki fafaki an samu fafaki goma ka ɗau tara ka ɗau fafaki ɗaya ka haɗa a cikin wancan in gwangwamin madara ya yi girma ka nemi gwangwamin tumatir koko da tafin hannu tafi ɗaɗɗaya ka kasa tafi goma in ka kasa shi gida goma sai ka ɗau gida tara na mudu ɗayan sai ka haɗa akan naka wannan tafi ɗayan sai ka haɗa shi akan buhu guda ka ɗau buhu tara sai ka bada zaka a wajen zaka wasu suka ɗauki buhu goma na sha ɗaya sai su bayar zaka ba haka bane buhu goma ne za ka ɗauki tara ka fidda ɗaya a cikin goma ne za ka ɗauki tara ka fidda ɗaya buhu namu ne ba wai buhu ne ka'ida ba a'a ko da dami dami ne ka ɗaura dami tara naka dami ɗaya na sadaka ma'ana na ba'ani na zakka ko da a ce a'a a mudu mudu ne ka gwada a mudu mudu kake ta gwadawa don wani guri al'adar su mudu ne ba buhu ba to in ka auna mudu duk inda ka auna mudu goma sai ka cire tara naka ɗaya na zakka mudu tara na goma na zakka ko da kai mudu dubu nawa ne a haka ne za ka yi zakka buhu ukun da ya saura za a kasa buhu ukun gida goma in aka kasa shi gida goma sai ka ɗau gida tara gida ɗaya ka ba da shi a zakka ko da mudu ɗaya ne ya hau sai an masa zakka na
ne tambaya da ba ce malam lokacin da zan yi taho ne sun sha fanta bayan da rana sai na yi gyatsa sai na ji alamar fanta a bakina ya matsayin azumi azumin yana nan matukar ka tofar da na kan harcenka matukar na kan bakinka na harcenka ya fita waje baka sake mai da shi ciki ba azumin yana da kyau amma in na ya koma ciki ya zo kan harce kuma ya koma ciki azumin ya kare za ka rama guda daya matukar ba kai ka jawo gyatsar ba inda gangan ka jawo don ka ji daɗin fanta azumi ya kare kuma za a yi kafara Allah ya kiyaye sai masu bukatar addu'a ko wata bayar Allah ta turo naira ɗari biyar a sata addu'a tana project kuma wasu baban nan yana ta waina ta ji abubuwan sun gagara fuskar a sata addu'a na shawo kan al'amarin ta samu ta kammala na akwai wani bawan Allah shi ma ya turo naira ɗari biyar yana bukatar sadaka a yana bukatar addu'a akan harkokinsa na kasuwa sun tsaya Allah a buɗa masa da mu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aminu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan yar uwa da take project kuma su ma bayan zuwa na ta wahala ita muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ba ta nasara a kansa Allah ya ba ta iko ta ci wannan jarrabawa kuma na shawarta da kiyaye darajarta da mutuncinta duk waina ta da zai ta tsaya akan dokar Allah da shari'ar Allah Allah ya ba ta nasara a kansa domin wasu suna waina wanda ganganci da gangan da ganganci da gangan da manufa Allah ya kiyaye mu za ga wasu suna bi suna ta kuka da ganganci da gangan kuma an san dalilin ne yasa ake haka don da yake makaranta ko ya makaranta wasu dalilan ya sani to muna roƙon Allah tabaraka wataala dora ka kansa Allah madaukakin sarki ba ta nasara Allah ba ta ikonci Allah ya sa ya mata makin ya ba ta makin daidai ko da ran sai na su ko baya su Allah ya ba ta nasara kuma muna ta ta addu'a Allah ya mata haka dan kadarin Annabi Muhammad wannan bawan Allah da kasuwancin sai tsaya Allah muna roƙonka alfarmar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka farfado masa da harkar kasuwancin sa Allah ka farfado masa da harkar kasuwancin Allah ka bashi abokan haraka gaba da yamma kudu da arewa dan kadarin shugaban manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in babu jari akwai karancin jari to muna roƙon Allah Allah ka bashi jari albarkan sunanka ya Allahu ya Latifu ya Basudu ya Samad Allah ka bashi jari kuma ka bashi harkokin kasuwanci Allah ya buɗa mana gaba daya duk yan kasuwan mu Allah ka buɗa mana harkokin kasuwanci kuma mu jari mai albarka dan kadarin shugaban mu manzon Allah Allah sallallahu alaihi wasallam sauran yan uwa da suke da bukatu ba su rubuto sun kawo ba kuma bukatun suna ransu Allah duk wani mai bukata cikin mu na alkhairi Allah ka biya mana gaba daya da abu da muke tsoro na sharri Allah ka kiyaye mu alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabiyil karim Fatiha wa salatul Fatiha
Amin. Amin. Amin.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رزاق يا حفيظ يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يسر لنا سبيل الله حج بيت الله الحرام وزيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في روضته وزيارة سيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في روضتها وزيارة سيدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة مدينة المنورة في هذه السنة المباركة سالما غانما في الرزق والغنى في الزهاد والرزق في الفرح والسرور ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب يا رب يا رب يا صمد وهو المجيد صلى لنا يا واحد الاحد يا بر يا وتر يا عين المرض اجل يا من لا له شفاء كالله ولا ولد اجلس بيننا وفارس كربه ابدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند انت القياس لكل خائف وزليل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد المصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الانصار يا احمد صل وسلم على خير الورى ابدا محمد اله اصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والآله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين